وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين wannan aya ce daga cikin ayoyin suratul nur da take magana akan matsala ta iyali matsala da ake samu na ƙazafi ko tuhuma tsakanin miji da matar shi Allah ya ce waɗanda suke jifan matansu wallazina yarmuna azwajahum kalmar yarmuna ana nufin yakdifuna suna yin ƙazafi na zina kamar miji ya ce wa matarsa mazinaciya ce ko ta yi zina matarsa ta aure ya ce da ita mai zina ce wal'iyazu billah kuma ya zama bai da shaida akan abin da ya da'awa sai a karan kansa akwai yanayin da kai za ka gani amma wani bai gani ba to za a ce ba haka ba ne ko ko za a yadda da abin da ka faɗa shi ne wasalam ya kullahun shuhada'u illa an ba su da shaida su karan kansu watakila shi ya ganta da wani watakila kama ta yi kuma ba kowa to Allah ya ba da solution ya ba da warwara to ɗayan su wanda yake da wannan kes yake da wannan matsala da iyalinsa fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah to sai mutum ya yi wato rantsuwa guda hudu ya rantse da Allah cewa ya ga matarsa tana wannan alfasha kuma lalle shi mai gaskiya ne a cikin abin da ya jefe ta na zina ibn kasir ya ce wa hadhihi al-aya fiha farajun lil azwaj wannan ayar akwai wato budi akwai warwara ga ma'aurata da suka samu matsala ta tuhuman juna kuma akwai ƙari na samar da mafita in ɗayanku ya zargi matarsa wa ziyadatu makhraj idza qazafa ahaduhum zawjatahu kuma wa asura alaihi iqamatul bayyina iqamatul bayyina ya kasa kawo shaida hujja to ga hadisi nan annabi ya bada bayani yadda za a warware wannan matsala abinda wannan yake nufi cewa Allah yakan iya jarrabu mutum da iyali wacce take mara kamewa mai alfasha kamar yadda namijin ma ana iya samun wanda yake mai alfasha mara kamewa mazinaci to maganin wannan dai mutum ya kokari ya kula da tarbiyar kansa kuma duk wanda zai aure ya san ina zai je ya aure wanda ya bi kyau ko wani yanayi na duniya bai kula da tarbiya ba da kamewa ya je ya jefa kansa neman aure inda bai da garancin tarbiya to ba mamaki wata rana ya tarar da iyalinsa tana alfasha kuma babu, babu damuwa irin mutum ya wayi gari bai da aminci a cikin gidansa mata yau sai dai Allah kiyaye lalacewar ta wuce duk yadda kake tsammani kaga matar aure tana tana neman maza ba wai fa maza suna neman ta ba a ita take neman maza akwai da yawa to wanda Allah ya jarabe shi uwar ƴaƴansa wannan aikin ta kenan ai an shiga uku shi yasa duk yanda mutum zai yi kokari ya inganta gidan shi ba gaggawa babu nuna sha'awar wani abu daban ba addini ba duk wanda ya kuskura ya bi wani abu na duniya zai ka zo ka sha wahala kana hidima kana kashe kuɗi kuma matar ba matar ka ce kai kaɗai ba Allah kiyaye to ga kisar abin da ya faru a kan wani sahabi bari mu ji qala haddathana ishaq qala haddathana muhammad bin yusuf al-firyabi qala haddathana al-auza'i قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد أن أويمر أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني أجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فسأله أويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وآبها قال أويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجاء أويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاءنة بما سمى الله في كتابه فلا أنا فلا أنها ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلائنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاء به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين فلا أحسب ويمرا إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمرا كأنه وهرة فلا أحسب ويمرا إلا قد قذف أو كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق ويمر فكان بعد ينسب إلى أمه subhanallah malam ya kawo hadisin ishaq ibn mansur ibn bahram abu yaqub al-kausaj al-mirwazi yace haddathana muhammad bin yusuf al-baryabi yana cikin malaman imam al-bukhari amma bil wasita daga auza'i shine abdurrahman ibn amr yace haddathani az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri daga sahal ibn sa'ad shine as-sa'idi al-ansari akwai wani mutum ana ce shi uwaimir ana cewa amir ana cewa uwaimir bi dhamm al-ayn al-muhmala shine tasghir na amir kaman walad ana cewa wulaid amir ibn al-haris ibn zaid ibn al-jadd أتى عاصم بن عدي يا زوجين عاصم بن عدي الأجلاني شي شيني شوغبان بني أجلان وكان سيد بني أجلان سيش يتنبيشي يتي كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا me kuke cewa me za ku ba da fatawa mutumin da ya je ya tarar da matarsa da wani mutum a gida wani ne ya dawo gida ya tarar da wani kwarto a gidan shi tabbas ya kama shi tabbas ya gan shi tare da matar shi a yaksuluhu mutum ya kashe wannan mutumin da ya tarar da shi a gidansa da iyalinsa fataqtulunahu ku kuma daga baya ku zo ku ce yayi kisan kai ku kashe shi ku mai kisasi saboda Allah ya ce annafsu bin nafs a wata riwaya ta muslim ya ce a ra'aita in waje da ma'amra'atihi rajulan fa in takallama bihi takallama bi amrin azim to da je gida ya tarar da wani tare da matarsa in yayi magana to ya zo da magana mai girman gaske wa in sakata sakata ala mithli zalik in ma yayi shiru kuma yayi shiru akan haka to ya zai yi a wata riwaya ce in takallama jalattumuhu in yayi magana ku zo ku yi masa tsumagiya ku ce yayi kazafi wa in qatala qataltumuhu in kuma ya zuciya ya kashe shi saboda ya ganshi a gidan shi ko kuma ku ce za ku kashe shi saboda yayi kisan kai saboda ba hujja a hannunsa amma dai shi shine hujjar kansa wa in sakata in kuma ya shiru sakata ala ghaizin to zai yi shiru kuma akan bakin ciki da bacin rai wannan damuwa ce kwarai da gaske wato ka'ida ba za ka kashe wani ba sai da hujja to shi yanzu hujjar shi ne ya gani shi kadai daga shi sai shi kuma ita hujjar zina ba a karban shaidan mutum ɗaya to ya zai yi Allah kiyaye Asim ibn Adi yake cewa idan ɗayan mu ya shiga gida ya ga wani mutum a tare da matarsa to sai ya zo da shaida guda hudu yayin da ya zo da shaidun nan ɗaya ya gani biyu ya gani na uku ya shaida na hudu da ya zo sai ya tarar sun tashi in ya kuskura ya kashe wannan mutumin da ya gan shi tare da matarsa to shi ma sai an kashe shi saboda shaidun ba su cika ba sai ya zo da shaida nawa hudu wannan shine shaidar zina tabbatar da zina a shari'a kafin ka ce wani mazinaci ne sai ka zo da wannan shaidun hudu kuma ya ga ya gansu a tare kamar turmi a cikin taɓarya a cikin turmi a bawa ya zo ya gansu a ɗaki tare a'a ya gansu a mayafi tare a ya gansu sai abin ya bayyana ƙarara kuma kowa zai zo ya rantse ya ce ya gani idan ukun nan suka bayar da shaida na hudu ya zo ya ce shi dai ya zo ya tarar da shi yana saka suturarsa ina sai an zane waɗannan ukun gaba ɗaya wani zai iya tambaya ce to wai wannan al'amari me hikimar haka wallahi malam duka an yi ne wai don kare mutuncin ɗan adam ita matar gidan in aka zarge ta abin nan ya taɓa 'ya'yanta da zuri'arta gabaki ɗaya amma yanzu haka kawai in mutum ya rena ma hankali sai ce ma mazinacin banza mazinacin wofi haka kurin a ciki to a shari'a ba a jifan mutum cewa ya yi zina sai an zo da waɗannan shaidu guda nawa hudu cir an samu damuwa ganin mutum a cikin gida ko a daki an rufe duk ba shi bane sai an gani ido da ido to wannan shine wannan yana daga cikin abin da yake da wahalar tabbatuwa malamai sun ce yana da wahalar tabbatuwa da wahala a samu mutum yana wannan to shi wannan ya zo ya ce to yanzu in haka ba ta yi ba kuma mutum ya zo gida shi kam shi mijin ne kuma ya gani kiru da mazo yanzu kawai sai ya zuba mai ido ya kyale mutumin nan ko kuwa ya buge shi kawai ya kashe shi ya huta saboda bakin ciki saboda ciwon abin da bacin rai kuma in ya zo ya kashe shi ko kuma ku ce bai kawo shaidun nan guda hudu ba shi ma ku kashe shi in yayi magana ya yada a duniya magana ce mai girma ba gwanda ya kashe shi ba kawai ya rufe zancen in kuma yayi shiru bakin ciki ya ishe shi in kuma bai kashe shi ba yayi magana ku zo ku yi wa mutum tsumagiya tamanin ku ce yayi wa dan uwansa kazafi wannan shine abin da shi ya tambaya am kaifa yasna'u ko ko ya zai yace kai kai sahabi ne ka je ka tambaya wa annabi salli ya asim je ka gurin annabi Muhammad ka tambaya mun yaya za a yi wannan hukunci rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalika sai ga asim ya tafi gurin annabi fa ata asim annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga asim ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga abin da ya faru na zo na yi tambaya ne to a lokacin manzan Allah baya so a mai tambaya fakari ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masaila malamai suka ce annabi ya ji abin da ya faɗa magana ce ba ta mai daɗi ba sai kawai mana ya rabu da maganar kamar sai ya nuna baya so a tambaye shi wannan magana hasan akwai abin da an gaya ma za ka ji yana da nauyi bai da daɗi to shi ne fakari harsulan sallallahu alaihi sallama almasa'ila saboda akwai basha'a akwai isha'a almuslimina wal muslimat wato yaɗa magana marar daɗi akan musulmi namiji da mace sannan kuma wannan zai sa abokanan gaba su rinka sukan musulmi su ce ai gashi nan ma ana kama su a gidajen junansu ga munafikai su ma za su je su yi ta yadawa shine annabi baya son magana to wannan sai yake nuna duk wata magana jama'a da za a iya yada ta za ta iya taba kimar musulunci da musulmai to bai kamata a ringa yada ta ba an kama wani malami islamiyya da kaza kaza an kama wani malami da kaza kaza an kama wani duk abu na addini da ya shafi addini idan makiya sun ji za su yi suka a kai to kar a rinka yaɗawa ba a so saboda kare martaba addini yanzu yadda za gane misali yanzu idan mahaifinka ne aka kama shi da wani abu na kazanta za ka so a yada to ai girman musulunci ya fi girman mahaifinka yanzu idan mahaifiyarka ce aka kama ta da wani abu na basha'a za ka so a yi ta faɗa ana yaɗawa ana yaɗawa to amma me yasa kake murna wai an ce an kama wani malami islamiya wai yana kaza yana kaza a makarantar islamiya da daliba ko a an kama wani malamin addini yana kaza kuna ta yada har ku kai gidan rediyo kuna hira har yan jarida suna tambaya saboda al'umma ba ta da tarbiyya idan yanzu larura ta shafe ku ta karan kanku ku ba za ku so a yada ba ba da kyau yanzu wani mugun abu da ake ta yi Allah sawai an je an samu an je an ɗauko wayar wani wani malami ko wani ɗalibin ilimi yana waya da wata yarinya suna maganganu a share kodin take kawai ta sake shi a facebook an ɗauko hotonta an ɗauko hoton shi da muryarsa da muryarta ana yaɗawa makiya kuma suna yaɗa suna cewa ga malaman nan ga masu wa'azin nan ga su yanzu wannan daga nan zuwa shekara dubu ba a cutar da 'ya'yansa ba yanzu wannan ba a cutar da almajiransa da ɗalibansa ba kaddara ya je ya yi laifi ne da laifi na zunubi ɗaiɗaikun mutane ba suna yi ba yanzu idan mutum ya yi wani abu mummuna abu ba za a rufa mai asiri a rufe abu a je a ɗauki wani abu a yada a midiya ana yadawa kuma ba mamaki malami ne mai masallacin juma'a yana karantarwa yana koyarwa an samu wasu marasa kirki maciya amanar Allah marasa gaskiya wanda kullum burinsu su tozartar da masu mutunci kowane mutum ɗaiɗaikunsa da kake gani shi tsakaninsa da Allah akwai zunubin da yake yi wani ma shirka yake yi shirka ba ta fi wannan ƙazanta ba ƙaddara ya yi kuskure ya yi laifi ya yi abin da ba daidai ba shi kenan sai a samu wasu su mai faɗa su ce ba girmanka ba ne bai kamata ba amma sai a je a ɗebo sai a yada don ɓata sunan mutane a ɓata darajar mutane haka suke yi a bi malaman addini musamman wanda suke wa'azi ana saurara akwai wanda su bakin cikinsu don me yasa za a yi wa'azi a saurara mutane su rinka ji suna Allah saka da alkhairi sai su ɓata sunan mutane sai ga an je fejin malami fejinsa da yake da'awa yake karantawa sai ga an saka sunansa sai a ɗauko hoton wata mace tsirara sai a ɗauko hotonta hotonsa shi ma sai a hada sai a ce shiga ciki kaga kaga abin da malamin nan yayi talla ake da wannan abun saboda sai ka shigan kuma kaga babu abin da aka yi amma shiganka ya sama musu kuɗi tunda harka ce yanzu ta YouTube ta menene duk wanda ya shiga ya buɗe wani hoto ko bidiyo to to za a samu kuɗi da shi abin da fa ake kenan kwanan nan na ga wani ya turo min shekaran jiya an ɗauko wani mawaƙi an ɗauko hotona sai aka sa hoton mawaƙin sai aka saka hotona sai aka ce shahararren mawaƙin nan na najeriya suna gwabzawa da shahararren malamin nan kaza ni kuma ban san shi ba ni ba wani abin da ya shiga tsakanina da shi ba wata alaƙa aka damɓar hotonsa aka damɓar hotona to kowa yana so ya ji wai me ya hada abdalla gadon kai da wannan mawaƙin idan ka shiga sai ka je ka ga kawai wani kayan tallan su suke talla abinsu wani kuma ya ɗauko hoton sai ya ɗauko wasu mazinata a fili suna zina a fili sai ya damɓara sai ya sa hoton shiga ka gani wato ina muku wannan misali ne don ku gane wannan wayoyin da suke hannun mutane fitintinu da bala'in da ke cikinsu bai lissafuwa kuma in mutum ba ya yi da gaske ba sai ya yi asara addininsa da imaninsa a cikin waɗannan abubuwa akwai mutane waɗanda suke shaidanu ne marasa kirki fiye da yadda kake tsammani don haka ya ku 'yan uwana an tambayi annabi wannan abun kaga abu ne na addini amma wallahi da aka tambaye shi sai ya juya saboda wani ne yake magana wai wani ya je ya ga matarsa da wani to bai san wannan magana saboda a yada ma a ce yau a cikin musulmi wani ya je ya tarar da wani a gidansa annabi bai san wannan magana saboda yahudawa za su yi ta yadawa munafukai za su yi ta yadawa kuma wannan an bata musulunci a ce ai wannan musulmin ma ga abin da suke shi yasa fakariha rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaila ba wai dan bai halatta ya amsa tambaya bane a'a bai san irin wannan abu na batanci ga musulmi amma yau idan an yi abu yan jarida ake gayyata a yada a jarida a faɗa a rediyo har ma burgewa suke su kansu yan jaridan mutum ya yanko wani abu da zai ci mutuncin wani mai mutunci yanzu in ta kuskure wani liman ko wani malami ya yi wani abu na kuskure ko ya yake za a yi ta yadawa a ta yadawa a ta yadawa a ta yadawa Allah ya sauke gashi nan dai za ka iya zuwa ka je ka sai wayar da sauran da sunan biyan bukata ka ta zama ita ce linzamin da za ta kai ka jahannama wallahi da ka Allah Allah ina jan kunne yan uwa ku yi taka tsantsan da wayoyin da suke hannunku da shiga fejika da yada maganganu na ƙarya da na sharri da na batanci ga mutanen arziki da mutanen kirki kuma duk inda musulmi yake to ya rufe asirin dan uwansa musulmi duk inda musulmi yake kar ya sha'awar ya ga ya tona asirin dan uwansa yanzu a cikin wannan hadisin aka gaya mana cewa bayan an yi li'anin tsakanin mijin da matan dan shi kam ya ganta aka yi wannan rantsarantsan aka gama sai ya ce to magana ta gaskiya ba zan iya ci gaba da zama da ita ba kurum ta tafi ta je ce wani auren ni ma in je wani auren shi ba zai je yada ba dan zai shafi 'ya'yansa yanzu akwai burgewa mutum ya je ce matarsa mazinaciya ne an zo neman 'ya'yansa da aure a ce ai uwarsa mazinaciya ce akwai wani burgewa mutum ya ce ai ya kama matarsa tana kaza yana yadawa a duniya ai na sake ta ne saboda maza take bi ka faɗa ka ji ka burge to zai yi affecting din 'ya'yanka nan gaba in ɗanka zai aure a ce a ba wasu mafa neman maza take yi ko yatta budurwa ta zo za ta aure wallah ba za ta aure ba sai dai wanda bai sani ba ko wanda zai shahada kawai aure ta haka a ce haka yi yaushe za ka je ka nemi abin nan rabuwa ma fa suka yi da uban uban da uban ta fa rabuwa suka yi da uwarsa saboda matar tana yawo tana bin maza dan haka ba amfani jama'a mutum ya samu larura irin wannan da iyalinsa ya je yana yadawa a duniya ba amfani wani ya zo yana fitawa wallahi tallahi ni matata ba ta da gaskiya ba ta da amana mazinaciya ce malam ni na kama ta kaza kaza ni ce kaga kar kai wani dogon turanci ka daina yada maganar nan rubuta mata takarda ka sallame ta kurum haza wassalam in iyayenta sun tambaye ka ka ce a a akwai matsala ce ba mu daidaita da ita ba ɗabi'arta daban nawa daban sai wani ya zo ya ritsa ka alƙali ne shi da zai ce maka sai ka faɗi dalili kurin nasa keki shikenan ka rufa mata asiri ka rufa asirin 'ya'yanka kai kanka ka rufa kanka asiri amma wasu ba sa ganewa duk inda yaje dandali sai ya faɗa jama'a addini yana koya mana tarbiyya ne wannan karatun muna yi ne don mu gyara halinmu da ɗabi'unmu ku rinka rufa kanku asiri musamman iyalanku ko da ko da laifi suka yi wanda zai ce to ya mutum ya laifi ya yi zunubi za a lullube shi a rufe a abuna ai akwai abin da idan ka faɗe shi zai yi illa nan da shekara hamsin masu zuwa mai amfani faɗanka zai sa ya tuba ne kuma faɗanka me zai ƙara me zai rage kai shiru kurin shi kuma mai tambaya malam ya ga ya tambayi annabi ya yi shiru sai ya daɗa nacewa ya ce kai ba na ce ka je ka tambaya mu annabi ya ce to na je na tambayi annabin ya yi shiru ya ce ko ma ka je ka daɗa tambayansa fa a sa'alahu uwaimir faƙala inna suna sana son karihar masa'ila ya ce na gaya mu annabi baya son waɗannan tambayoyin ba wa'aba kuma annabi ya aibanta ya ce a daina gaya masa irin waɗannan maganganun bai su فقال والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله يقول والله ni kuma gaskiya ba zan dakata ba ni fa sai na tambayi annabi wannan abu saboda ni abun nan fa abu ne mai matsala faja'a waimir waimir da kansa sai je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi rajulun wajada ma amra'atihi rajulan wani ne ya je tarar da wani tare da matarsa yana zina da ita karara ya rasulullahi mutum ya faru karara ya gani a yaktuluhu ba taktulunahu zuwa zai ya kashe shi ko kuma ku kashe shi ya rasulullahi am kaifa yasnau ko ko ya zai ya zuba mai ido ya kyale shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaga wannan fatawar taka Allah ya saukar da alqur'ani akan ta da amsar tambayarka shikenan ba abin da zan ce abin da Allah ya faɗa shi zan ci faqad anzalallahu fika wa fi sahibatika akanka da matar taka ashe matar shi waimir din shi kes din a gidansa ne ifaru amma kaga malam saboda rufawa kai asiri sai ya ce rajulun wani ne ba wai kawai ka zo tambaya ja aka ruma kalla ni ne na je gida na tarar da iyali na tana ba a haka miskini wani zai leka ce o haka ne kai ne a shi ka yi wa kanka fenti kawai ko da kai ne ka ce wani ne ka duba kaga bai ce shi ba ne ba sai shi ya wani ne ya tarar da kaza ku rinka koyi tarbiyyar tambaya saka yawa shi ma dai me ai yayi ne don ya kare mutuncinsa da ƴaƴansa da na iyalin ma inda ya so watsa ta sai ce ai matarsa ce je tarar da ita kaza kar kai haka shine Allah annabi ya ce da shi Allah ya saukar da aya akan ba ni sunan shi akan wannan tambaya taka ita matar tasa sunanta Khawlatu binti Qais shine shine munan a Hausa muke cewa haule amma asalin sunan haula ne haulatu shine daidai ba wani suna wai a larabci wai haule a haulatu ne binti qais kamar yadda muqatil ya faɗa wasu kuma suka ce binti asim ne sunanta dai haula ibn mardawaihi ya fitar ta hanyar alhakam daga abdulrahman ibn abi laila shi asim ibn adi yayin da Allah saukar da wannan ayar wallazina yarmuna almusanat to shine fa wannan ayar da aka saukar annabi yake fara wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum Allah ya ce ya Muhammadu ka gaya musu wanda suke jifan matansu da da zina kuma ba su da shaida sai su iyakaran kansu suke da shaida to ga abin da za su zo su yi rantsuwa guda hudu sai sun jera kamar yadda sai an kawo shaida hudu to yanzu kowane shaida da babu shi sai an yi rantsuwa guda hudu kafin ka tabbatar da matarka wannan ƙazanta a riwayar lokacin da Allah ya saukar da ayar wallazina yarmunul musanat sai shi asim ibn adi ya ce ya rasulullah yanzu saboda allah yaya za a yi mutum a ce su ya samu shaida hudu shaidu guda hudu akan wannan abin ya ce aina li ahadina arba'ata shuhada an ce wannan kafin abin ya faru da Allah ya saukar da wannan aya walladina yarmuna almusanat wannan kuma walladina yarmuna azwajahum ce aya bi ce to kawai sai Allah ya jarabe shi akan wannan abu duk da cewa wasu malamai sun magana kan isnadin wannan kissa din waɗanda suka zo suna jifan matansu ba su da hujja sai karan kansu to halas ga rantsuwa da za su zo su yi wannan rantsuwa daga baya sai a sai a sai a raba tsakaninsu fa amara kuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil muna'ana annabi ya ce to ku zo ku yi li'ani to wannan rantsan rantsan shi namiji zai rantse ita ma mace za ta rantse wannan shine ake ce da shi li'ani a fiqihu ko mula'ana in an ce mula'ana daga la'anahu la'anan ne wa la'anahu mula'anatan wa li'anan wa tala'anu duk ana fada la'ana ba'dhum ba'dhan menene ake nufi da la'anta shine at-tard wal ibad ar rahmatillah a kori mutum a nisantar da shi daga rahmar ubangiji tabaraka wa ta'ala duk wanda yace Allah ya tsine wa wani to yana nufin ya Allah ka nesanta shi kuma ka kore shi daga samun rahamarka gaba daya subhanallah masa ka daina yi wa kanka la'anta kaji za a iya samun kuskure sannan shi yasa aka hana mu mu daina tsine wa junanmu yanzu ka yi buɗe baki ka ce wa ɗan uwanka musulmi ka ce Allah ya tsine masa albarka kana nufin Allah ya nisantar da shi daga rahama da jin ƙayinsa gaba ɗaya bai yi ba to shi ne malai ya ce bai ma sallallahu fi kitabi da abinda Allah ya ambata a cikin wato littafinsa shi ne wannan aya da muka karanta shi mijin ne zai zo da farko a ya ce ashadu billahi ina shaidawa da Allah ni wane wane na ga wance tare da wani mutum suna zina kuma inni lamina sadiqina kuma ni wallahi ina cikin masu gaskiya akan abin da na jefi iyalina da shi kaji na hudu to sai na biyar wal khamisa akwai na biyar to shine kinuwar anna la'anatallahi alaihi shi fa da kansa zai ce Allah ya tsine masa albarka in kana min al-kadibina idan har yana cikin makareta in yayi wa matarsa ƙarya ne bayan yayi rantsuwa guda hudu ya rantse da Allah ya shaida ashhadu an la ilaha illallah cewa ya tabbatar da wance ya ganta da wane ya jera guda hudun nan to sai ya zo da rantsuwa ta biyar da tsinuwa kuma ya rufe ce yana roƙon Allah ya tsine masa albarka in ƙarya ya mata to wannan shi an rufe ƙofarsa to jama'a wannan abin yana da nauyi ƙwarai da gaske kuma malamai suka ce sai ya nuna ta ya ce allah allah ya ce Allah ya tsine mai albarka wannan matar in ƙarya ya mata ba ta yi zina ba ya mata sharri ya mata ƙarya Allah ya tsine masa shi mala'iku suna shaidawa ya ce la'anatullahi alayya in kuntu kaza kaza kaza to in yayi wannan rantsuwan fa in fa ta haifi wannan dan to dan ba nashi bane warai kuwa ai ya riga rantsi ai ai ya kore dan ba nashi bane jama'a malam ka duba yadda shari'a take bin hanya mai inganci wajen samar da 'ya'ya a gida amma yau malam saboda cin amanar wasu mata marasa tsoron Allah mace tana matar aure za ta tafi ta je ta ɗauko cikin wani ta haifar wa mai gida ba ɗansa ba da yake wasu ma da yawa ba su fiye lura da matarsa tana da juna biyu ko ba ta da juna biyu bai ma sani ba a'a ya yi tafiya ya bata tana al'ada ba ta al'ada bai kula ba kawai sai dai ya zo ya ga tana da juna biyu baya iya lissafi baya iya ganewa ba mamaki dan wani ne kuma mu da mun ba ma wani bincike ake ba waye wani damuwa ya ga an haifa masa da'a yayi kama da shi bai kama da shi ba ya akai ya akai la duk wanda ya tafiya ya rabu da matarsa tana al'ada kaga kenan babu ciki a tattare da ita to kuma sai ya dawo bayan lokaci sai ya ga kuma tana juna biyu to ya akai haka dole sai ya bincika to amma mu ba a fiye lura ba ba a fiye damuwa ba shi balarabe fa shi suna da kishi ne na fitar hankali mu ne haka abin da sai dai Allah sauke kawai mu mutane ba su damu ba ba su ɗauki wannan abin wani abu ba da yawa ina gaya muku akwai matan da suna goya 'ya'yan da ba namijinsu ba a gidansu saboda shi mijin buhulul miskini bai sani ba ta je ta yawon zina wani baya haihuwa ya aka yi ya aka yi yana da larura yana da kaza kawai sai aga matar ta ciki shi dai ya shiru dangin suka ce wallahi sai an bincika ai yana da larura ai yana da ya aka yi ciki kuma suna tare ka san akwai wannan kes din a ga mutum aqimi ne baya haihuwa wataƙila yana da dukiya yana da arziki in ba a ci sa'a ba matan mai tsoron Allah bane za ta iya fita waje ta je ta yi zina ta samo cikin ta ajiye mai a gida a ta raya masa shi shikenan ya samu ɗan da ba nashi ba sai ba an kula komi ana iya yi da neman biyan bukatan duniya Allah sun rashin kishi yana da yawa an taɓa min tambaya a gidan rediyo wata rana a wata jiha akan akan irin wannan kazantar da mutanen mu suke na rashin kulawa da da da da da ainihin wato iyalansu abin yana faruwa da ka kowa ya kula da gidan shi shikenan um malam yace wal khamisatu rantsuwa ta biyar kenan fala ana har sai zo yayi li'ani ma'ana la ana uwaimir min zawjatihi khawla wai mir ya zo ya yi li'ani wannan tsinuwa da shi da matarsa kaula bayan ya jefe ta ka san me ya faru da aka kawo ta wajen manzon Allah annabi ya tambaye ta yace ke ya aka yi tace ƙarya yake mu to fa ankarat sai ta ce sam to yanzu ya za a yi to ai sai an zo an yi wannan rantsarantsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a riwayar imamu dara kudini a riwayar abdullahi ibn ja'afar bayan manzo Allah ya dawo daga tabuka aka yi wannan abu wasu suka ce a watan sha'aban ne shekara ta goma ba shekara ta tara ba sun ce shekara tara ne abdullahi dan mas'ud ya ce a daren juma'a ne ma aka yi wannan abu to yanzu an yi rantsuwa tunda ta ce ba haka bane ka zo ka rantsi ita ma ta zo ta rantsi ya zo ya zuba rantsuwarsa guda hudu ya yi wannan li'ani sun makala ya rasu sai shi uwaimir ɗin sai ya ce ya manza Allah to ina da magana bayan mun gama wannan abun ni fa da ido na naga wannan abu duk da ta ce ita ba ta yadda ba to ni da ido na na gani kenan wannan yana nuna cewa mace tana iya yin abu ku kula da wannan hadisin ɗabi'ar mace tana iya yin abu kai mai gidan ka san ta yi keke da keke amma in an zo gaba ko gaban iyaye ko malamai ko alƙalanci ta ce sam ba ta san wannan zancen ba malam in mace ta ƙika tana iya ɗaukan biro da takarda ta rubuta takardar saki wa kanta amma da sunanka ta kwafi rubutunka ta ɗauki hannunka ta rubuta ta ce ni wane wane na saki wance saki uku wataƙila ma ta saci siginetarka shi yasa wani ya ce ku daina yin sigineta a gaban matanku ba kuma an yi wannan ɗin wata ta saki kanta da kanta miji ya ce wallahi na rantse da Allah ban rubuta wa takarda ba ta ce ga takarda aka ce kuma gashi rubutunka ne ya ce wallahi ba ni na rubuta ba to ya aka yi ya ce wallahi satar rubutu na ta yi ashe wani yana iya satar rubutun wani kuma hakan aka yi ɗin saboda tana ƙinsa ba ta san shi to zai iya yiwa ta yi wani abu ko a kama ta ta yi sata a gida ko ta ɗauki wani abu ko wani abu na rashin gaskiya a je gaba ta ce wallahi ƙarya yake mu a yi a yi a yi ta ce sam ba ta yi ba to ga shi a gaban annabi ma yi shi dai yanzu wannan ka gani fa sahabi ne ya ce wallahi da ido na na ganta kawai matsala ta ban kawo shaidun nan guda hudu da shari'a ta ce in kawo ba annabi ya ce ke ya aka yi ta ce sam ba a yi ba habba wala Allah raba ka da sharrin dan adam malam mutum yana da wahalar sha'ani yace to ya rasulullahi in habastu ha faqad zalamtuha gaskiya in na ci gaba da rike matan nan to wallahi zan zalunce ta to shi yasa ake son mutum ya faɗi gaskiyarsa za a yi wa a takura ma a ce ka ci gaba da rike wancan a a yi haƙuri a a kaza kaza to yana da kyau a yi haƙuri ka ce amma magana ta gaskiya ko na ci gaba da zama da wancan wallahi zan zalunce ta kamar yaya ma'ana ba zan iya ba ta hakkinta ba saboda ta fita a raina in mace ta riga ta fita a ranka ba za ka iya mata adalci ba wannan shine gaskiyar magana da haka masu sulhun aure masu neman daidaita wancan da wani da zaran namiji ya tibire ya ce in bai zai fa iya ba to kawai ku yi haƙuri in ku ta haƙura da wulakancin da zai mata zai iya yin kulata kuma hakokinta na nauyi na aurataya wallahi ba zai iya yi ba saboda mai ai zuciyar tasa gaba ɗaya ba ta rataye a kanta kawai mace ta yi ƙoƙari kada kada ta fita a zuciyar mijinta don in ta fita a zuciyar mijinta wallahi ba zai iya kulawa da ita ba malam in ta zo tana maka magana ji za ka yi kamar wata jaka ce a gaban ka haka ba ka iya sauraron ta ba to don me zai zo ya ajiye ta yana azabtar da ita ya ce ya rasulullah tun da na ganta da wani inda na ganta da wani in na ci gaba da rike ta gaskiya zan zalunce ta ya rasulullahi ba zan yi ƙarya ba kurin a bani dama ni zan sake ta annabi ya ce sake ta fa tallaqaha ya sake ta malam ka ji gaskiya keke da keke amma mu yanzu a ce a ba komai al'amar a rufa a kyale ka yi haƙuri dai kawai shi kenan ba za a maimaita ba ya zo ya tarar da ita da wani na wani yana iya haƙuri gaskiya wani shi mazinaciyar ma yake aura wani ya zo zai auren mazinaciya ce ya san tana yi ce shi jihadi zai zai auro ta haka ka sa ko wanda bai da kishi a koto bari ce bai da kishi ba mu ce mai jihadi ne to ko ba haka bane ba ya sani mai bin maza ce ya sani ba ta da tsarki amma shi ya yi shahada in dai za ta yadda to shi zai aure ta haka za ta daina a'a ta ci gaba da yin abin da take yi wannan kuma shi dai yau a ce shine mijin wanci Allah ka raba mu da irin wannan zuciya to shi wannan sabin ya ce a'a gaskiya ba zan iya rike ta fa talaqaha kurin sai sake ta daga nan malamai suke cewa kenan yanzu li'ani ba saki ba in an yi li'ani kenan aure bai mutu ba ya zo a babin man ajaza a talakus salas ta hanyar malik ibn malik daga ibn shihab suka ce babu saki tsakanin mutala'inaini la taqa'ul furqatu bainal mutala'inaini illa bi iqa'iz zawji wannan shine ma'anar maganar Usmanul Laisi ko da an yi li'anin nan babu saki sai mijin ya ce ya yi saki me yasa suka ce ai qur'ani bai magana cewa an rabu ba in an yi li'anin kenan bayan an yi wannan tsinuwa din ma guda ta yi biyar shi ma ya yi biyar za mu zo sati mai zuwa ko gobe za mu karanta ita kuma na matar ita ma yadda ita ma za ta yi nata ina fata ana fahimta amma shi imam suhnun da imam shafi'i suhnun cikin yan malikiya da imamu shafi ya ce a'a ai in dai an gama wannan tsine tsinen ya yi rantsuwa ya tsine ya ce Allah ya tsine masa in ƙarya yake mata ita ma ta yi ya ce to waye magana zaman aure kuma to ya aka yi da wannan kisa ya ce a shi ma kawai dai wai mai amma yanzu bayan an gama wannan ta yi rantsuwan ta guda hudu ta yi tsinuwa a ƙarshe ya yi rantsuwansa guda hudu shi ma ya tsinuwa a ƙarshe kuma daga baya bayan an yi wancan ya riƙe ra'ayinsa wannan ya riƙe ra'ayinsa kuma an dawo a ce akwai wani aure imamu shafi ya ce ai babu aure ai suna gama wannan sun gama wannan shine ra'ayin imamu suhnun a kore haddi ba za a mata haddi ba tunda ta yi rantsuwa alƙali bai da hujjar da zai zo ya mata haddi ya kashe ta shine amfanin layanin ina fata ana fahimta yawwa لأن التل... آ... آ... آ... الالتعان شين لآني كان إنما شرع لدفع الحد عنها إمام مالك يتشي بعد فراغ, فراغ المرأة وتظهر فائدة الخلاف في التوارث في التوارث لو مات أحدهما عقب فراق الرجال الرجل تسي مسألة تقبع ينزو أن يلئاني إتمام تاتازو تاينات رنطوا تو يا مغانا قادو ها يا يا مغانا قادو tsakanin ‘ya'ya, ‘ya'yanta ko ɗanta zai ci gado ko ba zai ci gado ba. To dai wannan ɗa da ubansa ya ce ba nasa ba ne ba zai ci gadon shi ba. Amma sauran ‘ya'yan da ya yadda nasa ne, to wannan za su iya me? za su iya cin gadon juna to shi ne manzan Allah ya ce da shi a faƙala lahun nabi sallallahu la sabila laka alaiha ai la milka laka alaiha ba ka da wata hanya yanzu ba ka mallake ta ba zance ya ƙare fakanar sunnatun liman kana ba a dahu ma minal fil mutala'inaini imam bukhari ya ce wannan ta zama sunna ga duk mana hanya ce da ake bi duk wanda suka yi tsinuwa tsakaninsu juna to shi kenan kuma rabuwa suke ba a ci gaba da da zaman aure to shine bayanin sifofi annabi ya ce to in ta haihu to a je a duba mana to ai ka san yanzu kes din ne malam mijin ya ce shi sam ya gani ita kuma ta ce ita sam bata yi ba to shine annabi ya ce to yanzu a duba mana in ta haihu a duba mana kamannin yaron in ya zo kaza kaza kaza kaza to lalle ɗa na wani ne in ku ya zo saɓanin kaza kaza to ɗa na kaza ne gobe in Allah ya kai mu da rai lafiya to sai mu ji meye sifofin da manzo Allah ya faru ya yi bayani kuma yaya da ta haihun to yaya aka yi ɗan da waye kaɓa insha Allah gobe sai mu ɗora bi idinillahi ta'ala na'am wa alaikum salam ban ji ba eh to wai dan uwa yana tambaya yanzu zamani ya zo idan wani ya je tarar da wannan kes din sai ya dauki hoton da waya shaida ne ko ba shaida bane ba shaida bane ai ko a kotu yanzu ba a shaida da bidiyo da wani waya ba a yi ai yanzu wai hoto yanzu a kotu wai ka je ka ce kaza kaza wani ya ma kaza hoto a ƙa'ida ta duniya yanzu ba a aiki da shi bidiyo ko hoto saboda me wani yana iya fabricating ya haɗa bidiyonka a yi wata dabara za a iya ɗauko ka a jona ka a wurin kayan a ce gashi nan kana ɗauka so ba za a aiki da shi ba kwata-kwata hoto bai zai yi ba a kamanta a ƙasar nan fa wasu maƙiya 'yan bid'a wanda suke fada da sunna suka ɗauko hoton wani malami shahararren malami suka kwaɓe masa kaya a hoto fa duka wannan kwamfuta aka yi suka yi mai tsirara suka ɗauko hoton wata suka ce gashi nan an kama shi zigidir a ɗakin wata ya je kwarto ne kuma wallahi ba a yi wannan abun ba ka san me suka yi malam hoton wani da kes din ya faru suka samu a kwamfuta sai suka yanke kan wancan din sai suka ɗora kan wannan malamin da suke so su bata mai suna suka makale kan kawai sai ya haɗe gashi nan yana yawo ga hoton idan malamin gashi tsirara shi kuma wancan aka yi kuma ga kes din gashi a gidan gashi ai malam yanzu in ana so a ma shari ba abinda ba za a yi maka ba da wannan wayoyin da kake gani da kwamfuta ba abinda ba za su yi ba da haka bi zai zama hujja ba in ko ya zama hujja wallahi wata rana za a ɗauko mutum a ce a ai wani ɓarawo ne yaya aka yi gashi an kama shi a shago yana ɓallewa kawai a zo da wani yana ta sara zai zai abu nan sai a yanke kansa a hoton sai a ɗora kanka kana juyawa a ganin cewa wallahi shi ne inna lillahi wallahi naga hoton wani shine ba a dogaro yanzu da hoto saboda matsiyata mutanen banza malam akwai wanda sun kware sun kware yadda kake din nan sai ga an dauke ka dungurungum an je an jefa ka cikin wani guri sai ga ana nuna ce ah mansur ne fa wannan ce wallahi shi ne kuma kai baka san da zancen ba ba haka bane ba da haka ba za a yi aiki da hoto ba a cikin irin waɗannan abu akwai inda su alƙalan da masana suna iya amfani da hoton kuma akwai ƙwararru ana iya ɗaukan kowane bidiyo a sa shi a wata na'ura idan wannan bidiyon haɗa shi aka yi ita na'urar tana iya nunawa ta ware abin da aka yi na jaune-jaune idan kuma ba haɗa shi aka yi ba original ne tana iya faɗa wannan duk akwai shi Allah ganar da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته